إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء قديرا وقال الله أيضا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة أيها المسلمون لقد شرع الله لنا تحية طيبة تميزنا عن غيرنا ورتب على فعلها الثواب وجعلها حقا من حقوق المسلم على أخيه وهي تحية أهل الجنة قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبى الدار وقال الله تعالى أيضا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال الله أيضا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما في آيات أخر بهذه المعنى الواردة في الذكر الحكيم أحبتي في الله اعلموا أن إلقاء السلام من خير أمور الإسلام فعن ابن عمر رضي الله عنه قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه البخاري ومسلم وإنه لمن أسباب المودة بين المسلمين والتي هي من أسباب دخول الجنة فأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي سنن أبي داود بسند صحيح قال جاء رسول الله جاء إلى رسول جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليكم ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس الرجل فقال عش عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون فتأمل أخي الكريم هذا الثواب العظيم من ربك الكريم ولهذا تحسدنا اليهود على السلام فقد روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهبتي في الله تذكروا ما في السلام من الأجر الوفير واعملوا بهذه السنة المحمدية فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كانوا يكثرون من السلام فيما بينهم روى أبو داود بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا وفي الموطا للإمام مالك رحمه الله والأدب المفرد للبخاري وشعب الإيمان للبيهقي رحمة الله على الجميع أن الطفيل بن أبي كعب قال كنت آتي كنت آتي عبد الله بن عمر فيغدو فنغدو معا إلى السوق فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت ابن عمر يوما فاستبقى فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تكف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم عليها ولا تجلس في مجالس السوق قال أقول اجلس ها هنا نتحدث فقال لابن عمر يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا وعن عمر رضي الله عنه قال كنت رديف أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيمر على القوم فيقول السلام عليكم فيقولون السلام عليكم ورحمة الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أبو بكر فضلنا الناس اليوم بزيادة رواه البخاري في الأدب المفرد أيضا فهذا دأب الصحابة الكرام وهذا سبيل المؤمنين وإن من البخل ترك السلام كما في الأدب المفرد أيضا مرفوعا أبخل الناس الذي يبخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء فأبشوا السلام أيها المسلمون وسلموا دائما على إخوتكم فسلموا على الغني والفقير وعلى المعروف والمجهول وعلى القريب والبعيد وعلى الشريك والعدو ‘yan uwa masu albarka wannan hudu ba tana ƙoƙarin tuna mana muhimmancin yin sallama ne a tsakankanin musulmai wannan ibada ta sallama wanda gaisuwa ce ta musulunci wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana mu musulmai don mu bambanta da waɗanda ba musulmai ba ya zo a cikin alkur'ani Allah yana cewa idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku mai da mafi kyau fiye da ita ko kuma ku mai da irinta lalle Allah yana da kaddara akan komai sannan Allah yana cewa idan za ku shiga gidajenku ku yi wa kanku sallama gaisuwa ce daga gurin Allah gaisuwa mai albarka mai daɗi don haka Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wannan gaisuwa ga musulmai wadda ta kasance ita ce gaisuwar 'yan aljanna ya zo a cikin ayoyi mabambanta Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa sallama gaisuwa ce ta 'yan aljanna kamar faɗin Allah da yake cewa za su shiga wata aljanna da ake ce majannatu adni za su shige ta tare da wanda suka zama masu nagarta cikin iyayensu da matayensu da zurriyarsu mala'iku za su dinga shigowa inda 'yan aljanna suke suna ce musu ta kowace uba suna ce musu aminci ya tabbata a gare ku sakamakon haƙuri da kuka yi haƙuka tsira kun samu gida mai ni'ima wanda shi ne gida na ƙarshe gare ku haka nan 'yan aljanna za su dinga yin kiraya ma junansu suna addu'a suna cewa tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki kuma gaisuwarsa a tsakankaninsu ita ce aminci sannan maganarsu ta ƙarshe suna cewa muna godiya ga Allah ubangijin talikai haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa gaisuwar da za su dinga yi wa junansu ya aljanna a ranar gamuwa da Allah shine su dinga cewa salamun salamun kuma Allah ya tanadan ma 'yan aljanna lada mai karamci yayin wa masu albarka mu sani da cewa wannan irin ibada ta sallama to ibada ce daga cikin mafiya muhimmancin al'amura a addinin musulunci a cikin hadisin bukhari da muslim daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi wani aiki ne cikin ayyukan musulunci yafi alkhairi sai annabi alaihi salatu wassalam yake bashi amsa da cewa aiki mafi alkhairi a cikin ayyukan musulunci shine ka dinga ciyar da abinci ga mabukata sannan ka dinga yin sallama ga wanda ka san shi da wanda ma baka san shi ba wannan sallama da gaisuwa ta musulunci tana daga cikin sabubban da ke haifar da ƙauna da soyayyar juna tsakankanin musulmai da kuma cirewa mutane girman kai da jiji da kai sannan kuma ita wannan soyayyar da za ta haifu bayan sallama ita kuma tana daga cikin sabubban shiga aljanna ya zo a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku musulmai ku sani ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani kuma ba za ku iya zama masu imani ba har sai kun kaunaci junanku sai annabi ya ce shin bana gaya muku abinda idan kun aikata shi za ku samu kaunar juna tsakankaninku ba annabi da kanshi ba da amsa ya ce ku dinga yada sallama a tsakankaninku ya zo a cikin hadisi wanda al-imam abu dawuda ya rawaito wanda shekul albani muhammad nasiruddin ya inganta shi cewa wata rana wani mutum ya zo majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya iso sai ya fara da sallama ya ce assalamu alaikum sannan ya nemi ya zauna sai annabi ya ce wannan ya samu lada goma sai wani ya ƙara zuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai annabi ya mai mushi da gaisuwar nan sannan mutumin ya samu ya zauna sai annabi ya ce wannan ya samu lada ashirin sai wani ya ƙara zuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai mishi da gaisuwa sannan mutumin ya zauna sai annabi yake cewa wannan ya samu lada 30 yan uwa masu albarka mu lura da girman ladan ka kwatanta da karancin kalmomin wannan lada ne mai girma daga ubangiji mai karamci don haka ya kasance yahudawa suna jin haushin musulmai suna musu hassada da kiyayya saboda wannan ladan da suke samu a cikin hadisin da al'imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito da isnadi tabbatacce daga ummuna aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa babu abin da yahudawa ke muku hasada kaman abubuwa guda biyu suna muku hasada akan gaisuwa ta sallama da ke tsakankanin junanku sannan kuma suna muku hasada akan amin da kuke faɗa a bayan liman sa'ad da ya gama fatiha ‘yan uwa masu albarka wannan sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar haka za mu ga sahabbai suna aiki da ita su ba sa yin wasa da aiki da wannan sunna domin a cikin hadisin al-Imam Abu Dawuda da isnadi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku ya gamu da ɗan uwansa to ya mishi gaisuwa ya mishi sallama idan suka samu wata bishiya ta shiga tsakankanin su ko wani dutse ko wani bango sai suka sake gamuwa to ya ƙara yi ma ɗan uwan shi sallama kaga wannan yana nuni zuwa ga yawaita sallama din to sai muka ga a aikace haka sahabbai suke ya zo a cikin wani asari wanda al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin Muwatta da Imam Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad da al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman daga wani tabi'i mai suna At-Tufayl ibn Abi Ka'ab yake cewa na kasance ina zuwa gun malami na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu da na je da sassafe sai ya ce mu tashi mu tafi kasuwa idan muka je kasuwa yace malam Abdullahi baya wucewa ta gaban wani saqqa sakkad shine kamar a ce mai saida jari bola ko dan gumama ko wanda yake zubar da kaya a ƙasa marasa daraja yana sayarwa wato wanda kasuwancin shi ba wani babban kasuwanci bane karamin dan kasuwa ne ko kuma mai karamin karfi yace Abdullahi baya wucewa ta gaban irin wannan talakan mutumin a kasuwa ko wani wanda yake da wata rumfa ta kasuwa ko wani ma mabaraci miskini ko wani duk wani mutum da ya gani sai ya ce mishi assalamu alaikum zai ta yin sallama har su zagaye kasuwan nan Tufailu ya ce wata rana na zo gun Abdullahi dan Umar sai ya ce tashi mu je kasuwa sai na ce mishi algatu malam wai kai me kake zuwa yi a kasuwan nan ne kai in kaje baka siyarwa baka saye baka tayi baka window shopping baka tambaya kowa komai baka zama a wani majalisi da ake zama a fira sai dai ka tawo da mu cikin kasuwa to in dai fira ce mu zauna anan mu yi mana sai Abdullahi yake ce mishi ba za mu zauna anan mu fira ba kasuwa za mu je yace saboda innama nagdu min ajlis salam muna yin jijjifi ne mu je kasuwa kawai dan mu gaishe da mutane musallimu ala mallakina duk wanda muka gaishe mushi sallama mu samu wannan ladan haka sahabbai suke wannan gararan ba cikin kasuwa da cikin angwanni suna sallama dan su samu lada ya zo a cikin riwaya har ila yau wanda ke cikin al-adabul mufrad da isnadi tabbatacce cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace wata rana muna tafi tare da sayyidina abubakar ya goya na akan abin hawansa jaki ko doki duk inda muka wuce sai ya ce mutane assalamu alaikum da ya zo wani wuri ya ce mutane assalamu alaikum sai suka mai mushi da assalamu alaikum wa rahmatullah to da ya ji sun mai mushi sun ƙara sai ya ƙara maimaitawa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai su kuma suka sake ci mushi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai ya ce yau dai kam waɗannan mutanen sun wuce mu alada wannan shine ɗabi'ar sahabbai jama'a shine al'adarsu shine tafarkin su aiki da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su ba su da rowa ba su da sanyin jiki domin kuwa yana daga cikin rowa ka kasa yi wa musulmai sallama a cikin hadisin da ke cikin arbal mufrad hadisi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafi rowa mafi tsananin rowa a cikin mutane wanda yake rowar sallama malamai suka ce ko dai ya zama baya yi gaba daya ko kuma ya tashi ba zai yi aji ba sai ya yi ta ciki-ciki ko kuma yana zaben waɗanda zai ma duk wannan ya ɗaukan fassarar ruwa kuma ya zo a cikin adabul fard har ila yau cewa daga cikin alamun tashin alkiyama shine mutane za su wayi gari ba sa wa kowa sallama sai wanda suka sani idan ba su san mutum ba ba za su mishi sallama ba Allah ya tsare mu sannan annabi ya ce mafi gazawa a cikin mutane gajiyayye a cikin mutane shine wanda ya kasa roƙon Allah akan abin da yake nema ya ƴan uwa masu albarka mu dage mu dinga yaɗa sallama a tsakankaninmu mu dinga yi wa junanmu da ƴan uwanmu sallama kai ƙoƙari ka dinga yin sallama ga mutum kowane iri ne sawa'un wadatacce ne mai wadata ne ko talaka ne sawa'un ka san shi ko baka san shi ba sawa'un makusanci ne ko manisanci abokinka ne ko abokin faɗanka kowane ne ka gan shi kai mushi sallama ka samu wannan ladan wanda kuma aka mai sallama shi ma ya mayar ya samu lada insha Allah za mu zo a haɗu ba ta gaba mu faɗo su daga cikin kunce-kunce da suke da alaka insha Allah da wannan mas'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأنك أنت الواحد الأهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإفراطنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام اللهم توفنا مسلمين اللهم اجعل الجنة مثوانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله